من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna hudu ga watan Al-Muharram hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1447 a gidan miladiya yau muna 29 ga watan 6 shekara ta 2025 mun dawo wannan majalisi domin ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub littafi da ke batu akan cututtuka na zukata waɗanda idan sun kama zuciyan ɗan adam to sukan gurɓata wannan zuciya sai ɗan adam ya rayu cikin ɓanna da hasara ya kai shi zuwa ga mummunan makoma ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu muna nan dai a babi da malam ke magana akan aljidal wato jayayya da kuma husuma da sa'insa a zama ta ƙarshe mun karanta sababban da suke kawo jayayya malam ya rattaba waɗansu abubuwa kamar guda tara waɗanda ya ƙidaya su a matsayin dalilan da ke kawo jayayya amfanin saninsu shi ne idan ka san su ka fahimce su da kyau sai kai taka tsantsan ko da ɗaya daga ciki zai bijiro maka to sai ka kama kanka ka nufaci Allah sai ka yi abin da ba zai sabbaba ba zai haifar da jayayya tsakankanin al'umman musulmi ba to yau inda za mu tashi shi ne inda malai ke cewa shuruɗul mujadala sharɗan yin mujadala yanzu mun san abin da ke haifar da jayayya to yanzu ta kama babu makawa sai an yi jayayya dama can a baya wurin ta'arifin aljidal mun ji cewa aljidal yana iya zuwa ta kofa mai kyau yana kuma iya zuwa ta mummunan hanya domin ko Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama yi jidali da kafirai wajadilhum billati hiya ahsan kai jidali da su kai jayayya da su amma billati hiya ahsan ta yanayin da ya dace to kenan aljidal yana iya kasancewa babu makawa saboda idan aka samu waɗanda suke ba musulmi ba kana son kai jayayya da su ka gamsar da su kyau da tsarkin addinin musulunci to wannan ba zai bayi kawai ta hanyar mafarki ko ta hanyar kawai ka rubuta ko ka faɗi ba akwai buƙatuwar wani lokaci ka zauna da su su faɗi ka faɗi su faɗi ka faɗi su faɗi mummuna ka rushe kai kuma ka tabbatar da kyakkyawa su kasa rushewa to kaga jidali ya taso kenan ko kuma waɗanda suke kan wata gurɓataccen aƙida suna da buƙatuwar ka zauna da su ku tattauna ka wayar musu da kai ka haskaka musu su gane irin muguwar aƙidar da suke kai ga matsalolinta ga aibobanta ga irin mummunan makoman da za su kai za ta kai mutum wanda yake kudartanta kamar waɗanda suke da aƙidan shi'anci ko aƙidan boko haram ko aƙidan ɗariƙa ko makamantansu kana da buƙatuwan ka zauna da su ka wayar musu da kai to kaga buƙatuwar jayayya ta taso ke sannan akwai kuma waɗanda suke fasikai waɗanda yake sun kangare ma dokokin Allah subhanahu wata'ala irin waɗannan mutane kana da buƙatuwar ka zauna ka wayar musu da kai wanda ke da wata shubuha a tare da shi bai gane ba ko bai fahimta ba ko kuma abin ya rikice masa a zauna a warware mishi zare da abawa a ɗora shi a kan daidai in yana da wata shubha ya bijiro da ita a warware mishi ita in tafsirin wata aya ce a yi mishi bayaninta in fassarar wani hadisi ne a yi masa bayani in waɗansu nassoshi ne guda biyu suka rikice mishi wancan kamar a fahimtansa ya ce a yi wannan ya ce a'a sai suka rikice mishi to kaga da buƙatuwar a zauna da shi a tattauna ya kawo abin da ya dame shi a kuma kawo abin da yake shi ne daidai to kaga kenan buƙatuwar tattaunawa da sa'ansa yana iya tasowa babu makawa wannan yana iya tasowa kamar yadda na ce tsakankaninmu da kafirai yana iya tasowa tsakankanin masu gurɓatattun aƙidu da masu kyakkyawan aƙidu yana iya tasowa tsakankanin masu kyawawan ɗabi'u a aƙidu su ya su saboda wani wani ilimi ya wuce shi bai san shi ba da haka yana da wata shubaha to kaga yana da buƙatuwar a zaunar da shi a wayar masa da kai a tantance mishi domin ya gane gaskiya to shine sai anan mali ce shuruɗul mujadala sharaɗan yin mujadala duk da yake wallahu alam ina ganin da ya ce ladubban yin mujadala da ya fi kyau fiye da sharaɗai sharaɗai kamar yadda muka san ma'anin sharaɗi shine abin da yake in babu shi ba za a samu na gaba ba ba kuma lalai ne in an samu na gaban a same shi ba in an same shi a samu na gaba ba ila an gani a cikin usul fiqh sharaɗi shine abin da yake in ba a same shi ba to ba za ka iya samun na gaban shi ba amma ba kuma dole ne in ka same shi ka samu na gaban shi ba misali zai yi kai sallah babu alola to kenan alola cikin sharaɗin sallah ne alola cikin sharaɗin sallah ne babu yadda za a yi a samu sallah sai an samu alola to tilas ne in kai alola kuma sai kai sallah kun gani da haka kana iya yin alola har alolan ta kare ba wata sallar da kai amma dai ba zai taɓa yiwa ka je kai sallah ba sai kana da alola to wannan shi ake kira sharadi abin da yake in aka in babu shi ba za a iya samun na gaba ba ba lalai ne kuma in an same shi a samu na gaban ba to idan aka ce sharadan mujadala to kamar misali in dai ba a samu waɗannan ba babu yadda za a yi ma a samu mujadala waɗansu daga cikinsu la shakka sharaɗai ne waɗansu daga cikinsu kuma ladubbai ne ana so yannan ladabi ne na mujadala ko da babu shi mujadala za ta iya tabbata kuma a tabbatar da gaskiya ko da babu shi to sai ya kasance kenan ya fi kyau a kira su adabul mujadala ladubba ne yin mujadala mala ce labudda an na'arifa ma za naltazimu idza aradna an nujadila tilas ne musan menene ya lizimce mu lokacin da muka nufaci mu jayayya wa ma za nashtaritu qabla an nujadila kuma menene zamu sharɗanta ma kanmu a wani irin matafiya zamu tafi lokacin da muke so mu mujadala a ba zai yi kawai a zo a ce kawai a zo a yi mujadala kai baka san menene muhallin nizaɗin ina ne muka samu saɓani kai baka gama ganewa ba wancan ma bai gama ganewa ba to a wani tsari za mu tafi kai baka sani ba shi bai sani ba ko shi bai sani ba kila kai ka sani tilas ne a zo a fitar da ka'ida za mu tafi akan tsari iri kaza da tsari iri kaza da tsari iri kaza kada ka je ka fara mujadala sai kawo maka wata magana a cikin bible kaza ba za ka yarda da ita ba musamman in gaskiya ce babu makawa ne ka same ta a cikin addinin musulunci ko kuma sai rika kawo maka zantuttuka na waɗansu manya-manyan kafirai ka ce maka Karl Marx ya ce kaza ai in ka duba littafin Karl Marx a daidai shafi na kaza a babin da yake magana kaza ya ce kaza ai kaga kai a gurinka ba hujja bane ba hujja bane ko kuma ka ce majalisar dokokin Amerika shekara ta dubu biyu da kaza ta zartar da kaza shi yana kafa hujja da irin waɗannan kai kuma baka yarda su a matsayin dalilai ba to shi yasa in za a yi mujadala sai an tsara akan wani irin turba za a yi tafiya to shine malike cewa to dole ne mu fahimci waɗannan abubuwa guda biyu in muna son mu mujadala sai mun tabbatar da mun fahimci menene ya lazimce mu akan wani tsari za mu tafi kuma akan wani sharaɗi za mu tafi sai ma ce shuruɗul jidal al-mahmud kal'ati sharɗan jayayya jayayyan da shari'a take madalla da shi to gashi ya ce awwalan abu na farko ikhlasun niyyati lillahi lillahi tsarkake niyya ga Allah duk lokacin da aka tashi za a yi jayayya za a yi mujadala to ya wajaba a tsarkake niyya ga Allah ba neman suna ba ba neman ɗaukaka ba ba fele ƙe da san asani ba a'a an nufaci Allah subhanahu wa ta'ala وهو الشرط الأول شين شرعي نفرقه لتكثر البركة سبود البركة يويت أتكن ونن مجادلة جزائي وتعظم الفائدة فائدا تيوى وينقطع اللجج كم خصومة ينكي شأن فتح الله ذاك ينظر من شري زامي مجادلة دكي to abin da ya waje ba akan kowa daga cikinmu ya nufaci Allah ba zan yi ne don in galaba a kanka ba ba zan yi ne don in nuna na fi ka iya magana na fi ka zurfin bincike ba babbar manufata shine mu isa zuwa ga gaskiya gaskiyar nan in a gurinka take to zuciyata ta natsu zan karɓe ta bana shayi bana shakka ba kuma zan ji kunyan bayyana ta a bainin jama'a ba in kuma gaskiyar a hannuna Allah ya bayyanar da ita shikenan kai ma ka kyakkyawan niyya cewa za ka karɓi wannan gaskiya kenan gabaki ɗayan mu kowa ya zamto gaskiya ita ce manufarsa so wannan ya sanya ya tsarkake niyyar shiga Allah ba neman suna bane ba neman wani romo ne daga cikin roman duniya ba ba neman kuɗi ba neman mulki ba neman suna ba neman fice ba neman san a sanya a'a kawai Allah na nufata da haka ko ya kasance gaskiyar ta bayyana a hannuna ko a hannunka in dai gaskiya ta bayyana to ni bukata ta kenan amma a hannun wa ta bayyana ba ita ce damuwa ta ba jama'a kila mun fahimci wannan malai ce la'annal qasda huwa al-haqq wa ma'rifatu al-haqq domin manufar ita ce gaskiya da kuma gane gaskiya ita ce manufa to in dai gaskiyar ita ce manufa ko ta bayyana a hannuna ko ta bayyana a hannun abokin tattaunawa na duk natija ɗaya ne in dai gaskiyar ce sai dai ko in akwai wani abu bayan haka kila girma ake nema to kaga wannan girma mutum yana makan shi yaƙi ba yana yi dan Allah bane a'a yana son ne ya samu suna a wurin mutane a ce ka ai wani ya kowa ne to kaga yana yi dan zuciyarsa ne ba yana yi dan Allah bane to shine malike cewa fa yajibu an yuqaddama taqwallahi qabla ad-dukhuli fi zalika to da ka ya wajaba a gabatar da tsoron Allah tun kafin a shiga cikin tattaunawa kowa ya gabato da tsoron Allah zuciyarsa tawfinta daga dukkan wani abin da zuciyar dan adam take nema me take nema kawai yaddan Allah subhanahu wataala da kuma ainihin bayyanan gaskiya domin ai aiki da ita wale ce walƙasudul hasanu ko a hammushai kyakkyawan niyya da za ka yi shi ne abu mafi mahimmanci a cikin al'amarin mujadala duk mujadalan da za ka yi a duniya kyakkyawan niyyanka ita ce babban al'amari kuma ita ce riba mafi girma a cikin kowane irin jayayya da za a yi so kaji wannan shi ne abu na farko duk aikin da za ka yi ka nufaci Allah musamman a cikin jayayya da tattaunawa ya zamto manufarka bayyanan gaskiya da kuma fitowanta ƙarara a gane ta aiki da ita shi kenan a hannun wane ne Allah zai bayyana wannan gaskiyan kar ka damu da wannan ƙila a hannunka ne ƙila a hannun abokin tattaunawanka ne ƙila a hannun wani mutum ne ma can ba ma shi a cikin tattaunawar amma idan ya zo ji abin da ake tattaunawa sai ce to ni ko ina fahimtar gashi gashi gashi sai kuma Allah ya sanya kila gaskiyan a harshen sa za ta fito shikenan duk sai ku sallama sai ku karba ku ni kauya faniyan abu na biyu yajibu an yakuna aljadalu billati hiya ahsan ya wajaba jayayya ya zama billati hiya ahsan tana damfara da mafi kyan al'amari ta zama da mafi kyan al'amari, billati hiya ahsan mafi kyau ba mai kyau ba, ka lura ahsan, ahsan ayyati hasan ba a ce billati hiya hasanun, billati hiya ahsan tana ɗamfare da mafi kyau na koyi mafi kyan magana mafi kyan zama mafi kyan muƙaddima mafi kyan hujja bi ma'ana duk abin da zai zo cikin wannan mujadalar to ya zama billati hiya ahsan shi yasa malamai suka ce abin da ake nufi da allati hiya ahsan suka ce shine da abin nan kyawun dabi'u yayin mu'amala yayin mujadala ya zamto akwai dabi'u masu kyau kar ya zamto ana jayayya wani na alfahari yana fankama yana nuna isa kila ya iya wani harshe na larabci yana nuna shi ya san kaza ko kila da turanci ne shi ya kware gurin turanci ko ya kware gurin kalmomin hausa yana nuna wani isa da fankama wannan ba kyakkyawan ɗabi'a ba ce kar ya zamto an zo tattaunawa amma kana yi kana zagi kaga ba kyakkyawan ɗabi'a bane kana yi kana kaskantar da wani ba kyakkyawan ɗabi'a bane kana yi kana fito da matsayin kanka ba kyakkyawan ɗabi'a bane duk waɗannan ɗabi'u ne wanda sun ci karo da kyakkyawan ɗabi'a amma a samu kyakkyawan ɗabi'a a samu daɗin zance da rausasawa cikin zance magana in za ka yi ta ka yi ta mai daɗi kar ka yi magana duk yadda kake jin kana da hujja fir'auna ma mafi kangarewa da annabi Musa mafi ɗaukaka amma ne Allah ce ma annabi Musa faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakaru au yaksha kai mishi magana layyin cikin rausasawa da rangwamtawa la'allahu ya tazakar ana fatan yi tunani au yaksha ko kuma ji tsoron Allah shi yasa annabi Musa da ya je gurin fir'auna kamar yadda suratul nazi'at ta kawo me yace masa faƙala lahu menene ke ce mata a cikin sautin nazi'at faƙul hallaka faƙul ila an tazaka hallaka ila an tazaka ko kana da buƙatar kai dubi da kyau kai nazari hal laka ila an tazaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kana da buƙatuwar ka samu tsarki a rayuwanka ka samu tsarki na alaƙa tsakankaninka da Allah to ni zan sadar da kai zuwa ga wannan shine ahadiyaka ila rabbika fatakhsha daka bai zo ya ce mushi ana uzakkik zan tsarkake ka a'a kai ne kenan zaka tsarkake ni to ka fi ni kenan a'a fa hallaka ila an tazakka kana neman ka tsarkaka kai da kanka yanzu kai ne zaka yi makanka hukunci eh ina da bukata to zo na san hanyar da ake bi ba na zo ne yanzu in tsamar da kai daga halaka ba ba na zo ne yanzu in musuluntar da kai don kai ɓatacce ba ne a'a shin kana da buƙatuwan ka samu tsarki eh ina da buƙatuwa to na san hanya kana da buƙatuwan ka samu kuɗi eh to na san yadda za a yi wa yake neman ya samu aiki ni ne to na san yadda za a yi ka sami aiki ya fi girmamawa fiye da ka zo ka ce zan baka aiki zan baka aiki akwai wani nau'i na kaskantarwa a ciki to haka ake so wai kai mu mutum magana magana mai daɗi mai laushi wacce zuciyarsa za ta cika cewa tabbas wannan babu walakanci babu kaskanci ba kuma ya ɗauke ni taɓaɓɓe halakakke ba ne a'a yanzu yana neman ne shigo min da gaskiya ta hanya mai kyau kuma mai daɗi to haka ake so wai idan ka je tattauna da mutum duk yadda kake ganin kana da gaskiya kake ganin shi yana kan kuskure shi yasa har wani ladabi da malamai suke cewa yayin da ka tashi zaka tattauna da abokin tattaunawa rika fadin cewa ni a fahimta ta wallahu a'lam kun fahimta ni a fahimta ta baka korai baka rufe kofan wani ya fahimta ba ni a fahimta ta yayin da kabo muke tattaunawa nake ce maka ni a fahimta ta wallahu a'lam tun anan zaka ji cewa wannan ba yana neman ya walakanta ka bane kai ma kenan kana da daman da zaka kawo fahimtanka amma tunda ni har ce wallahu a'lam kai ma naka wallahu a'lam din kila an fahimta wannan zai fi bude kofa abokin tattaunawa ya natsu zuciyar shi ta karbi abin da kake so ka tabbatar masa amma ba ka zo kana magana aini in na riga na faɗi kaza ba canji a bawan Allah ƙur'ani kan kawo wani nasihi da manso a zo a tabbatar in aka ga yawan mutane tsauri sai Allah ya sassauta musu ko al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa da an ba da wata shari'a to yanzu kuma an gane abin iya muku nauyi to bar a sassauta muku manzo Allah ce da na hana ku ziyarar makabarta to amma yanzu ku ziyarci makabarta an goge wancan hukuncin to kai wane ne da zaka ce ai in ka riga ka faɗi ba dagawa ai mutum ba ya bi tafarkin shari'a ba kenan ya bi son zuciyarsa ne da ra'ayinsa to shine cikin aljadal billati hi afan a sami daɗaɗa zance a kuma samu da'awa zuwa ga gaskiya ta hanyar ƙawata gaskiyar ka faɗi gaskiya kuma ka ƙawata ta menene ƙawata gaskiya a tsaida mata da hujjoji na shari'a da na hankali na shari'a da na hankali in hujjojin da yake ba a da buƙatun ma na hankali kila wani al'amari ne na gaibu wani al'amari ne na ƙaddaran Allah ta gaba da buƙatun hankali ma a ciki wa in kana akwai hankali zai iya shigowa domin ka haskaka mu mutum to a kawo mishi hujjoji na shari'a to in ba abokin tattaunawa da zai iya karban shari'a bane fa to ai amfani da hankali ko kuma a hada duka guda biyu gashi an kawo nassi na shari'a ga kuma shi an kawo mishi bayani na hankali kaga an faɗi gaskiya an kawata ta kenan sannan ai raddin ƙarya kuma a bata ta munana ta wannan abin da kake kai kaga ga aiboban da ke ciki ga matsalolin da ke ciki shi yasa ba mu yadda da shi ba dama ga kaza ga kaza ga kaza sai a faɗi ƙarya kuma sai a ɓata ta ai mata fenti bakin fenti yadda kowa zai gane wannan ƙarya ce ba ta da wato ainihin kofar da za a karbe ta sannan duka wannan ya zama ta hanya mai sauki mu fahimci wannan da kyau jama'a ya zama ta hanya mai sauki duk iya gaskiyarka amma ba ka iya isar da ita ta hanya mai sauki to kana ji kana gani wannan hajjar taka mai tsada za a rasa wanda zai sayi ta hajjar nan naka mai daraja nake so in ci mai daraja sai a rasa wanda zai karbe ta saboda kakan ɗauki hanyoyi masu wahala wurin bayaninta ƙila sai ka yi ta kwane kwane kai ta kawani a'a kawai in dai akwai hanya mai sauƙi da za ka iya bayani a gane cikin minti ɗaya to don Allah karka kai minti biyar kana bayani in ka kai minti biyar kana bayani ya nuna kenan cewa baka dauki billatihi ahsan ba daka a dabi'a dabi'an ka ta zama kyakkyawa lokacin da ake mujadala harshen ka ya zama yana furta mai dadi mai sauki lokacin mujadala sannan ka tabbatar da gaskiya kuma ka kawata ta kai raddin ƙarya ka bata ta sannan ta hanya mai kyau duka za ka aiwatar da waɗannan abubuwa to jayayyanka ta zama billati hiya ahsan jama'an fahimci wannan da kyau to sai ya ce salisan kenan ko salisan yajibu an yakuna aljadalu bil ilmi ya wajaba duk jayayyan da za a yi to a yi shi akan ilimi kai da kake son kai jayayya ka tabbatar da gaskiya to ka yi shi akan ilimi kakka yi shi akan jahilci ka zo ka tsagalgale ka tsagalgale kai ta musu kai ta musu kai ta musu in aka tambaye ka kai ka gani ne sai ka ce ban gani ba amma dai ni ba na jin haka ka ga zama shiri ta ke kila an gane akan ilimi da tabbas ba akan jahilci ba ba a kan zato ba ba a jayayya a kan zato in kana son ka gane wannan ɗauki misali sai alƙali ya kira wani ya ba da shaida da ya zo ya ba da shaida cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba a yi kaza ba a yi kaza ba sai alƙali ya ce a yi na ka samu waɗannan bayanan sai ya ce wallahi ni a zato na ne alƙali ba zai sa a zane shi ba alƙali zai ce a mai bulala ko da guda bakwai ne kuwa saboda yana wasa da kotu yana wasa da shari'a ya gina shaida akan zato to me kake tsammani kuma da wanda zai zo alƙali ce zaka ba da shaida ce zan ba da shaida duk ya gama ba da shaida alƙali ya ce a ina ka samu wannan bayani ya ce wallahi ni ban ma sani ba ni dai abin da kawai na ga ya dace ne na faɗa ya gina akan jahilci kenan alƙali zai ce a kai shi gidan gidan gyaran hali saboda yana ba shi da kan gado kila an fahimci maganar da kyau ko kuma idan da zai zo duk ya gama ba da shaida alƙali ya ce tabbas haka ne ce haka ne to lalle dai hakan ne dai nike haka dai a bashi hakan ne rai da kokwanto ya shigo ciki alƙali ba zai karɓi wannan ba to haka jayayya take duk abin da za ka gina akan akwai raibu kokwanto a ciki ko akwai zato a ciki ko akwai jahilci a ciki to ba aljidal billati hi ahsan bane ba kuma ci daga cikin ko kuma in ce karya sharaɗan ko ladabba ne na jayayya wanda shari'a ta yi shi da ka duk abin da za ka tattauna a kai tabbaci haƙiƙa kana da cikakken ilimi a kai ilimin da babu jahilci babu shubaha babu shakka babu kokonto a ciki so sai ka zo sai a tattauna da kai kila an gane wannan sharaɗin wannan yana da muhimmanci matuƙa shi ne ma ce ƙala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce ha antum ha'ula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wannan aya ce wacce Allah ya kawo ta domin ya zargi Yahudawa Allah ya tsine mai Yahudu Allah ce ha antum ha'ula'i ga kunan ya ku waɗannan mutanen ha antum ga kunan ha'ula'i ya ha'ula'i ya ku waɗannan mutane Yahudu kenan hajjajtum fi ma fi ma lakum bihi ilm kun yi jayayya cikin abin da kuna da ilimi akai ga yana a cikin littafi kun yi jayayya akan annabi Isa na kun kun yi jayayya akan annabi Isa da annabi Musa duka na kun duka annabawan ku ne kuma gashi nan wannan an bashi at-taura wannan an bashi injila to falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm to danne ne kuma za ku zo kuna jayayya cikin abin da ba ku da ilimi akai shine akan annabi Ibrahim da annabi Ibrahim da Yahudu wane ne ya fara zuwa to sun zo sun ce ai annabi Ibrahim ma ba Yahudi ne kuma Yahudanci ya biyo bayan annabi Ibrahim ne Kiristoci sun ce annabi Ibrahim Kirista ne Kiristanci ya biyo bayan annabi Ibrahim annabi Ibrahim ne fa ya zo ya haifi ƴaƴa ya haifi annabi Isma'il ya haifi annabi Ishaq annabi ishaq ya yi annabi aqub annabi aqub ya yi annabi yusuf da ƴan uwansa to shi annabi aqub shine fa ake kira isra'il bi ma'ana abdullahi bawan allah to daga nan ne aka samu banu isra'il to ki annabi aqub jika ne ga annabi ibrahim to sai ma bayan da annabi aqub din ya wuce sannan fa aka sami ƴaƴan su kuma suka zama waɗansu abubuwa a ban ƙasa to amma kuma sun buɗe baki sun ce annabi ibrahim ba yahudi ne ta yaya za a yi annabi ibrahim ya riba su ne ya dawo ya zama ba yahudi ko ko me ya faru to kaga yanzu wannan akwai san rai ma a ciki to shine Allah ke musu musu cewa ta yaya kun yi jayayya cin abin da kuke da ilimi to mu je wannan amma dan ne za ku zo kuma kuna jayayya akan abin da ba ku da ilimi akai to kaga wannan ɗabi'a ce ta yahudu duk wanda yake zuwa yana mujadala amma fa ba shi da ilimi akan abin da yake mujadala akai zato ne ko jahilci ya sa ko ya sa san rai to duka waɗannan idan suka shigo cikin jayayya to masu jayayyan sun koma kawai suna suna bin ɗabi'an yahudu kila kun fahimci wannan Allah ka shiritar da mu rabi'an abu na hudu albada'u bi zikrillahi ta'ala idan za a fara jayayya to a fara da ambatan sunan Allah fa yabda'u kullun min almutajadilin almutanawirin lilhaq bi zikri rabbi azza wa jalla to kaga wannan ladabi ne daga cikin ladubba ba sharadi bane ladabi ne daga cikin ladubba cewa idan za a fara jayayya duk masu jayayyan sa fara da ambatan sunan Allah almutajadilin su masu jayayyan almutanazirin wanda suke munazaran su fara suna neman gaskiya su fara da zikirin rabbi azza wa jalla wal basmala wa bil basmala su fara da bismillah to idan mujadilan tsakankaninka da kafiri ne fa shi kafirin zai yi bismillah zai fara da sunan Allah kila ma da sunan Jesus zai fara ko ba haka bane in Jesus name sai ya fara abin shi ko kuma musulmin ne ba kowane musulmi ya saba fara komai da sunan Allah ba ko ba za a ce haramun ba ba za a ce haramun ba zai fara mujadala ko zai fara jayayya ko kuma muƙabala kawai sai ya tafi kawai bayani kawai ni abin da nake cewa shine kaza da kaza da kaza ba za ka ce ya saba ma Allah ba so kaga wannan ba sharadi bane wannan ladabi ne lalle a ambaci sunan Allah yana da kyau kware da gaske domin me saboda a kori shedan a wurin saboda duk wurin da aka fara shi da sunan Allah to shedanu ba sa zama a wurin gwargwadon yadda ake ambatan Allah gwargwadon yadda ake nisanta shedanu da wurin to sannan kuma sunan Allah yana baka kariya kai karan kanka zai ba zuciyanka kariya daga zamiya zai ba zuciyanka kariya daga san rai zai kuma karfafi zuciyarka zai karfafi gababbanka duk ambatan Allah yana bada wannan kuma yana bada nutsuwa in aka fara jayayya ba sunan Allah nan da nan wani yana iya fusata a fara zage-zage shi kenan sai shaɗan ya galaba to amma a fara da ambaton sunan Allah wa illam yadhkurhu bi lisanihi in ma mutum bai ambaci sunan Allah da baki ba falyadhkurhu fi qalbihi wa nafsihi to mutum ya ambaci sunan Allah a cikin zuciyarsa kila kun gane batun da kyau ko baka ce bismillah ba ko baka ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ba ko da duk baka yi wannan ba to amma zuciyarka ta gaya maka bismillah da sunan Allah zan fara wannan ka faɗi wannan a cikin zuciyarka yana da muhimmanci kwarai khamisan abu na biyar at-ta'addubu fil julusi a samu cikakkiyar wato cikakken ladabin zama ko ba haka bane a samu ladabi na zama ai zaman majalisi yana da ladabban shi ko babu ka hararo hadisin mala'ika jibril da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa tambayoyi wace irin zama yayi ila an gane fa asnada rukubatayhi ala rukubatayhi wa wada'a fakhay abinnan yadayhi ko katafayhi ala fakhidayhi da yazo zama cikin girmamawa da mutuntawa ya ɗauki hannayensa ya sai da ma gwiwoyinsa sai da ya gwama su da gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki hannayensa ya ɗora a kan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin mutunci sannan sai gabatar da tambayoyinsa to idan ka zo za a zauna a majalisi za a tattauna kar ka ɗauki kafa ɗaya ka ɗora akan ɗaya kana kakaɗa kafa wannan alaman girman kai ne alaman isa ne kana nuna kamar kafi wancan zauna ka tankwashe kafa kana fuskantar abokin tattaunawanka fuskan ka cike da annuri ka saki fuska karka je za ku tattauna ka shamur fuskan ka kamar fuskan shanu a'a ka saki fuskan ka kana cikin walwala da nishadi da mutuntawa in ka tashi kiran sunan wanda za ku tattauna kar ka kira sunan shi gaya mutunci bai ce haka ba kar ka zo za ku tattauna da aliyu aliyu jinan babu mutuntawa me zai hana ka ce mishi malam aliyu wani cuta za ka samu cutarwa za ka samu in ka ce malam aliyu na ji bayananka amma ni abin da nake fahimta Allah shi ne mafi sani kaji kaji kaji kaji kaji kaga ka kawo batun abu kaza to ni a hakikanin gaskiya ban san wannan ba amma ni abin da na sani sai ka kawo gaskiyar da kake tabbatarwa ga kuma dalilinta ga dalilinta ga dalilinta ita kuma wancan wancan ko wannan zance da ka kawo ina fahimtan zancen kaza ne sai ka rushe ta sai ka kawo dalilin da ya nuna ka rushe ta amma ban sani ba ko kana da wani ƙarin bayani kuma cikin girma da arziki kenan da mutunci to haka ya kamata to shine malaki cewa at-ta'adduf fil julus in ka zo majalisi a zauna cikin mutunci al-ladabtu shi ma kaga wannan ladabi ne at-ta'adduf shi yasa mai kawo shi at-ta'adduf al-ladabtu da ladabin zama ai ai gaba da gaba ba wannan kanshi na kallon nan wannan kanshi na kallon nan ba a'a a zauna ana kallon juna ana fuskantar juna ana abinda shi ne ma cewa tauƙiru sahibihi allazi jadiluhu ka girmama wannan abokin tattaunawa da kake jayayya da shi kuma koda kafiri ba wai zaka girmama shi wai din yanzu kafiri ne yanzu yana da girma ba amma kana son zaka girmama shi ne domin Allah ya bude zuciyar shi ya saka gaskiyar da ke tare da kai duk wanda baka girmama shi ba zai karba da gare ka ba ko ba haka bane misali in pastor ne kar ka ce kai arnan banza a'a a'a to fasto ka kawo batu akan kaza ya ji ka bashi girman shi na fasto me aibi din ka bashi girman shi na fasto idan Allah ya tusa gaskiya a cikin zuciyarsa gobe sai ya dawo cikin ɗaliban ka ba ma wai maganan wai sa'an ka ba ba maganan fasto bane cikin ɗalibai ne gayi nan fastoci da yawa da suke musulunta sai su dawo masallaci da makaranta ana karantar da su yaro dan islamiyya da ya gama aji shi da shi zai rika karantar da shi kajin zuba maganin girma yake yi ba saboda me gaskiya ta kutsa cikin zuciyarsa to amma ka walakantar da shi ka take mishi haƙi ko kuma ka nuna ma mabiyan shi kai baka dauke shi komi ba to kaga zuciyar shi ba za ta yadda ta karba bin da ke tare da kai ba shi yasa malai cewa tawqir sahibihi allazi yujadiluhu ka girmama wannan wanda kake mujadala da shi abokin tattaunawanka idan mutum yana kawo magana kace ƙarya ne girmama ne wannan ko walakanci ne ku yara ga kunin ɗabi'anku kenan ko a gida yara suke zaune wani ya kawo fahimtansa kawai sai wani ya yanke ƙarya ne kuma in aka yi magana sai a samu yana da gaskiya to kenan yanzu wani ne makaryacin kai da ka ƙaryata gaskiya yanzu ka koma kai ne makaryaci maimakon wani ya kawo aka ce ƙarya ne in ya kawo wani abu to na ka fahimtan kenan amma ni ko fahimta ta kaza ne ballantana ma in baka da ilimi akai kwata kwata me qur'ani yace wala taqfu ma laysa laka bi ilmi ko ba ka bane an ce yau wani ya sa sabuwar riga kai ko baka ganshi ba yau din sai ka ce ƙarya ne baka fa ganshi ba to yanzu a wannan lokacin waye makaryaci kai da ka ƙaryata gaskiya shi wani ya ganshi ya kuma ganshi da sabuwar riga sai aka ce ka yawa ne ya sa sabuwar riga ce auto an yi ban ganshi ba yau shikenan ko kuma to Allah ya sanya albarka shikenan an wuce gurin amma ka ce ƙarya ne sai kuma aka bincika aka samu tabbas ya sa to kaga a wannan lokacin ya tabbata kai makareci to taya mutum zai rika irin wannan dabi'a na rashin mutunci na rashin girmamawa da haka duk wanda zaka tattauna da shi mutunta tattaunawansa kuma ko da babba ne zai tattauna da yaro to ya ba shi kula ya saurari bayanansa ya kuma ba shi amsa irin wacce ta dace da yanayinsa da shekarunsa da rayuwarsa ko mace ce ka ba ta kula da sauraro kuma ka ba ta bayani irin wanda ya dace da yanayinta in wani mai zunubi ne mai babban zunubi shi ma ka ba shi kula ka kuma saurare shi ka ba shi amsa irin yadda ya dace da laifinsa kar wani ya zo maka da wani yanayi ka kawai ai ba ma zan saurare shi ba a'a ka saurare shi kila mushriki ne yanzu ya tuba in ka ce ba za ka saurare shi ba ai na zai je samu shirya wani dan bid'a ne yanzu yana son ya dawo kan sunna in ka ce ba za ka saurare shi ba ina zai samu shirya wani fasiki ne yanzu yana son ya tuba in ka ce ba za ka saurare shi ba ko za ka kausa sami shi ina zai samu shirya ko yaro ne yana da wata shubha a tare da shi in baka fayyace mishi bayanin gaskiya ba zai iya zuwa duniya ta fayyace mishi ƙarya kila kun fahimci abin da nake nufi yarinya ne budurwa ta fara tasowa ta fara jin ta gaba gaba ta fara yin waɗansu ɗabi'u tana gane waɗansu abubuwa ta yanko wata tambaya mai zafi ta yi miki ke mamanta ba hikima bane ciki ke igiya yi ma mutane shuru in baki ba ta amsan ba za ta je duniya za ta ba ta amsan idan ta je makaranta kira kila js1 take ko 2 ko 3 za ta iya zuwa ta tambayi yan sama da ita da kaza da kaza da kaza da kaza ne ya karin haske a kai a lokacin nan kuma sai dai abin da ka ji sai abin da ka gani ana iya kai ga in ta fada hannun na banza har a ce bari ma mu je a nuna miki ko ni aikaci ke ma ki kaza kai ma kila kun gane waye sababa wannan iyayen da suka ƙi sauraron ta su bata bayanin da ya dace da yanayinta to duk wanda ya zo duk iyayen da kake ganin mutum ya zo da maganarsa saurare shi abu na farko kenan ka fahimci tambayan shi da kyau ko ka fahimci jayayensa da kyau sannan ka ba shi bayani irin gwargwadon yadda ya dace da tunanin shi akwai wanda yake ba sai kai mishi filla filla ba ba sai kai mishi filla filla ba ba sai kai mishi dalla dalla ba amma za ka gaya mishi waɗansu abubuwa can na sama wanda gobe idan ya zo gurin zai ga ah dama ashe shi ne baba ya taɓa gaya min kaza dama shi ne malam wane ya taɓa min ishara kaza to yanzu ya zo gurin amma ba za ka kore shi ko ka fitattake shi ba amma kana iya ba shi wani assignment ka ce to zan baka wannan amsan amma ka je ka haddato man hadisai guda hudu cikin arba'un hadis daga hadisi na ɗaya zuwa na hudu ka zo zan baka amsan nan kai kuma kafin na in ma tunani kake ne haka tunani in ƙarin haske a gurin wani ƙwararre kake nima ka je gurin wannan ƙwararren ka ce to ya za a yi magance wannan matsalar da kaza da kaza da kaza da kaza da ka shi zaka ba shi target in ya je wannan san zaka zo ka bashi amsa kuma in yayi din zaka bashi amsan shi komi da komi zaka fayyace masa gwargwadon yadda zai dace da tunaninsa wa ihsan aljilsati amamahu wa bayna yadayhi kuma ka kyautata yanayin zama a gaban sa da kuma wa bayna yadayhi dai a gaban shi dai wanda zaka yi mujadala da shi to ka kyautata zama irin da yadda muka yi bayani kar ka dauki kafan dama ka dora akan nahu kar ka miƙe ƙafa ka fuskance shi magabatanmu malamai suna jin kunyan su miƙe ƙafa su fuskanci ɗalibansu suna ganin wannan akwai wani nau'in kamar rashin girmama musamman in kun yi kusa malami ne yana karantar da ɗalibai amma yana jin kunyan wai ya miƙe ƙafan shi ƙafan yana fuskantar ɗalibai haka to kaga wannan ƙululuwan girmamawa sai dai inda lalura ƙila da ciwon ƙafa ko ciwon baya ila a juya nan a juya nan shi ma sai a yanki hanzari kudan yi haƙuri zan miƙe ƙafa saboda ciwon ƙafa to kaga yanzu sun san ka mutunta su ta ɗauke su mutane to haka ake so ka zauna a gaban wanda za ku sa'in sako in ce za ku tattauna tattauna na addini ko na rayuwa ka zauna cikin girma da arziki da mutunci kar ka zo za a tattauna kai sai ka kujera sai ka ce kai zauna ƙasa kenan kai ne ogan shi tun anan zai samu ran shi cewa in abu ɗari za ka faɗa ba zai yadda ba amma in a ƙasa ake zama kowa zo zauna a ƙasa in a sama ne a kujera kowa zauna a kujera kada ka ɗauki wata kujera ta alfarma shi ka bashi ta kaskanci kai ka zauna a kujera mai taushi shi kuma ka ɗauko irin na karyayyen katakon nan sai da ma ka ɗan kakkafa ƙusa kai zauna nan kaga akwai walaƙanci a ciki to ka girmama zama da kyautatawa a gabansa abu na shida inda za mu tsaya a kai ijtinabul hawa ka nisanci san rai alhamdulillah ai dai san rai a masallacin nan da ai mun riga mun yanka ta ta riga ta mutu ma mun binde ta inda kuma ba ta sake farfadowa ba ko ta sake farfadowa saboda alhawa muka fare a cikin wannan littafin Allah ka raba mu da san rai san rai yana makantarwa yana kurumtarwa me san rai ne zai ga baki sai ya ta jayayya akan cewa fari ne tun yana yi yana jin cewa fa ya san ba daidai yake ba har sai idan shi ya makance kunnin shi ya kurumci sai ya ganin ma mutane ba sa gano abin da yake yi sai ya ɗauki baƙi ya ce wannan fari ne jama'a mutane su suna nan suna ta mamaki shi ko yana nan kullum sai ya ƙara nanata musu ta wannan abin fa baƙi kuma alhalin fari ne shi ya daina gane gaskiya ya daina fahimtar ko mutane suna gane gaskiya san rai kenan ya makantar ya kurumtar to ka nisanci san rai fal insanu qad yaktashifu annahu mukhti'un afnanan naqash akwai yiwuwan ana cikin tattaunawar sai ka fahimci cewa ashe kai ne kake kan kuskure wa anna sahibahu ala haqq kuma abokin tattaunawar kai yana kan gaskiya ta wannan lokacin ba fa kowa zai iya yadda kuma ya dawo ya ce kai subhanallahi na gane ni ke kan kuskure astaghfirullah wa atubu ilai ya istighfari ya dawo ya tuba ba sai wani ya ta kumbiya kumbiya ya ta muku muku ya gane ba shi ke kan gaskiya ba sai ya nemi kawai dai a tashi a haka amma ya gane ba shi akan gaskiya to ka fito mana kai mu mutane bayani kai subhanallahi ashe ni ke kan kuskure to aini tuntun ina fahimtar abu kaza abu kaza ne amma yanzu ya bayyana mun cewa ba kaza bane da ka tabbata kake kan gaskiya to shine ce fa alaihi an yataraja'a an khata'ihi nan take ya wajaba mutun ya dawo daga kurakuran da daga kuskuren da yayi to daga nan ne sai malin ya ce to wa man ta'ammala kalamun min sufina wanda ya nazari a cikin zantuttukan masu adalci wa salaf da magabata yahuna alaihi taraju an al-khata zai yi mishi sauki ya iya dawowa daga kurakuran shi karbi gaskiya to shine sai malin ya kawo mana waɗansu ɗan misalai yadda magabata tun daga sahabbai suke yin kurakurai kuma ana nuna musu kuskurensu nan take a bainin jama'a sai su fito su ikirarin mun yi kuskure Allah ka gafarta mana abin da wani ya faɗi shine daidai wannan ya rage musu daraja ya rage musu kima kai ma nan ba zai rage maka kima ko daraja ba in ka gane kawai kai kuskure kawai ce subhanallahi nayi kuskure wani ka yi hakuri wallahi ban fahimci abin haka yake ba shikenan shi kuma dama yana kiyaye kyawun ɗabi'u shi kuma ba zai yadda zai fallasa ka ba shi da dama an gaya maka ka tsaya kawai kana ta wani jaye a'a shi kuma tun da dama wancan kyakkyawan ɗabi'un da muka ci kana nuna cewa to na gane nike kan kuskure ka yi haƙuri ya ce subhanallahi na fahimci kuskure na ne kuma da ban gaya maka shi ta hanyar da ya kamata ka gane ba amma dai tun da Allah ya sa ka gane alhamdulillah wannan ya kubuta wannan ya kubuta tun da dama ana tafiya ne akan kyakkyawan ɗabi'a so in mun karanta za mu ji yadda magabata suka yi hadda al'imamu shafi'i da malikawa a nan cewa sun je sun yi munaƙasha sun yi mujadala da wani a cikin wata matsala wanda yake zantuttuka guda biyu ne al'imamu shafi'i ya kawo zantuttukan shi wancan ya ɗauki ɗaya ya zo da ra'ayin shi akan ɗaya shi al'imamu shafi'i ya zo da ra'ayi akan ɗaya amma da suka tattauna wai kowa yana fatan Allah ya sa gaskiya ta fito daga bakin wani ba wai in galaba akan wani ba sai ga shi da aka tashi tattaunawan imamun shafi'i ya bar nashi fahimtar ya koma fahimtar wancan abokin tattaunawan shi kuma abokin tattaunawan ya bar nashi fahimtar ya dawo fahimtar al'imamun shafi'i kun gane kawai kamar an canji ne da suka zo suka tattauna kawai sai wannan ya ɗauki ra'ayin wannan wannan ya ɗauki ra'ayin wannan dama zancen matsala akwai zantuttuka guda biyu me yake nuna maka wai kowa yana fatan ne dai Allah ya sa abin da wani ke kai shine gaskiya to bari in karba ba wai maganin yanzu to ni ai yanzu ne galaba akan shi da haka magana nan za ka tashi akai ba so ina ga zamu dakata anan insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa